من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kaga sata a nan gefen kan wani ya zo ya buge ta dama da ita fashe faɗa ta da wannan katakwa yawwa yau 26 ga watan ramadan shekara ta 1400 da da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da da ashirin da shida na mu a garin kumu a kurukar gaman jihar bambai najeriya don ci gaba da karatunmu na iyaye mata kuma wannan karatun yau shi ne na ƙarshe insha Allah ta'ala za mu rufe sai kuma wadi inda rai da lafiya insha Allah muna fatan Allah ya samu yi mu musu rufewa mai kyau Allah sa albarka kai ku je waje ku yi aiki nan komi lafiya kalau ku je waje ku ci aiki kuna sa mutane je ka kai kai yau ku je waje ku yi aiki nan lafiya mu kalau ba mu da damuwa sojojin musulunci ke Allah sa albarka Lakshya ta ce yau insha Allah sunanta wasiya sunanta me wasiya wasiya daman idan an zauna za a tafi za a rabu to za a yi wasiya wa juna saboda rayuwa wacce ila a dawo wacce ila ba za a dawo da haka zan jero wasiyoyi ne ga iyaye na mata da kuma dan tambihi akan wasu abubuwa da za su iya taimakon wajen zamantakewar aure wasiyata ta farko ga iyayena mata shine ku riko da abin da magabata na kwarai suka koya muku cikin sabbai da tabi'ai na riko da zaman aure da kuma hidima wa miji a cikin zaman auren hidima wa miji a cikin zaman aure anas dan malik ce cewa كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه sabon manzo Allah sallallahu sun kasance idan suka kai mace gidan amarci da angwanci gidanta na aure suna yi mata wasiya cewa idan ta je gidan mijinta to ta rinka yi wa mijinta hidima kuma ta rinka kula da hakkin miji ki rinka yi wa mijinki hidima a matsayinki na ya mace karki rudu karki bari a rude ki da ƙin bin miji da ƙin yi wa miji hidima za su kai ki su baro kuma za su cuce ki da ka ribarki a matsayinki na musulma shine ki da'a mai gidanki da daɗi ba daɗi sannan kuma duk abin da shafi hakkinsa karki ci masa hakkinsa abdullahi bin ja'far ibn abi talib yayi wasiya wa yarsa mace lokacin da zai kai ta gidan mijinta uba ne yake yi wa yarsa wasiya lokacin da ya aurar da ita zai miƙa ta ga mai gidanta ya ce iyaki wal gairace ki kiyaye kishi ki kiyaye kishi fa inna hamibtahu talaq kishi shine makulli ko mabudi na sakin mace duk macen da ta liƙa wa kanta zazzafan kishi fitinannen kishi bala'a'en kishi to ta yanka wa kanta tikin ne na kashe aurenta da ka dole sai kin zama mai haƙuri sai kin kai zuciyarki nesa dole mijinki zai iya yin wani abu da zai so sami ki ƙaunarta kike masa da soyayya da kike masa kuma ki sani cewa duk wani abin da za ki wanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara miki to ba za ki iya canja kaddara ba ba za ki iya canja kaddara ba ya ce ki nesa da yawan zargi da fada kullum idan an yi miki abu ki rinka faɗa kina zargi kina suka yace yurisul baghdha wannan yana haifar da gaba tsakanin miji da mata duk matar da ta zama tana da yawan ƙorafi da yawan suka to mijinta zai kyamace ta za su yi ta rashin zaman lafiya da juna kuma ki je ki bincika duk matar da kika tana da irin wannan to ba su zaman lafiya da ita da mijinta Abdullahi bin Ja'far ya ce wa wa alayki bil kuhri ina miki wasiya ki kula da kwalli fa innahu azyanu zina kwalli shi ya fi duk abin kwalliya ga ya mace kanki wasa da idonki kina barin idonki gaje-gaje gatse-gatse ba ta shafa masa kwalli ɗan gazar ɗan jambaki ɗan foda duk abin da zai gyara fuskarki ki kula da shi a matsayinki na ya mace don shi ne jarinki duk wanda ya buɗe shago bai da jari bai zuba kaya ba shagonsa ba zai farin jini ba kuma kwastoma masu sayan kaya ba su rinka zuwa ba duk matar da ta zauna a gidanta ba tafiya kula da kwalliya da gyara jikinta ba wallahi mijinta ba zai so ta ba kuma zai ji ta fita daga ransa amma gyaran jiki da kwalliya saka kwalli shafa hoda daidai gwargwado ba hoda irin tabarori ba ki rambaɗe fuskarki kamar ɗan biri an je tashe da shi ba irin wannan hodan ba kin sa akwai 'yan matan da in dai sun sa hoda sai an gane ramba tsawo ba shi ake nufi ba an daina wannan yayi akwai hoda in kin saka ta ba za ma a gane kin saka ba sai dai ta kara miki haske da kyau to miji sai dai ya zo da ka gani kina walƙatayi in kin jura ta walƙatayi kina ta walƙatawa yi ta gani kullum haske kike karawa ashe da ko da ke a ƙarƙashin gado kin sa kwallon ki mai kyau da kin kada giran idan ki sai ga anya ke ce kuwa saboda ba kya wasa da me da gyara jiki da kulawa ya ce kuma abin da ya fi komai tsafta shine ruwa ya ta karki wasa da ruwa ruwa karki zauna a gidanki ba ruwa ruwa shine atsayabu tsayi shi ya fi turare ma amfani don turare ai sai an yi shimfiɗa da ruwa ake fesa turare ai ko yayin da dauɗa ta yawa dauɗa da datti ta yawa ba ruwan wanka kun ga ai ba amfani wannan cajin ne ɗauke komai da haka karki wasa da ruwa ruwa ba ana tanadarsa don abinci kawai ba ba ana tanadar ruwa don abinci kawai ba ana tanadar ruwa don kulawa da jiki kulawa da yara kulawa da kayan gida da haka duk macen da ta san me take yi to ba za ce wasa da barin ko da sakaci da me da ruwa a gidanta ba ku kula da wannan wasiya ce magabata suke yi wa 'ya'yansu kuma da shi ne ake samun cin nasara a zaman aure mace mai ƙazanta ba ta da daɗin sha'ani ƙazamar mace lamarinta sai dai Allah ya sauwaƙe kawai kuma da yawa babban dalilin da ya sa namiji yake rena mace reni ya rena ki baki da baki da wata daraja a idansa ƙazanta ba yanke farfi ba saka ɗan ƙunshi ba gyaran jiki ba kya ɗan sa koda idan ki nan gashi nan kamar idan saniya ya yi jajawo ba wani abin da aka gyara shi ga uban tsummo kara a cikin ɗaki malam cika ce ɗakin gafiyoyi da ɓeraye tarkace ba wanki a kan kari Allah ya ji kan guga kan daman ba a san da ita ba ban ɗakin ki ƙazanta kicin ɗin ki ƙazanta ɗakin kwanan ki ƙazanta ɗakin yaran ki warin fitsari har tsutsa a ƙarƙashin cimfiɗan 'ya'yanki saboda yaro ya yi fitsari ba a gyara ba gobe ya daɗa ba a gyara ba iya haɗe haɗe sai tsutsotsi duk abin da mai gidan ke sai miki na sutura in ya daɗe wata biyu wata uku kin lalata shi hijabin ki can ya fashe can ya tsage nan da manja an damɓara can kuma kin je kin zauna wani guri kin ɗebo kwalta haka dai ba kyan gani ba za a ga wani abu a jikinki a sha'awa ba wallahi duk wacce ce yadda take irin wannan to ta sai wa kanta wulaƙanci da ƙasƙanci a cikin gidan aurenta ni dai na gaya muku da aka yi muku wasiya da ku zama masu tsafta don Allah kar ku zama ƙazamai abul aswad du'ali abul aswad du'ali shi ma yayi wasiya wa wayarsa ke ma ina gaya miki ki rinka gaya wa aiki duk wacce take da ya budurwa za ta mika ta gidan aure rabu da ita ƙaryar rike waya rabu da ita da da, da kwalisar banza ta yan matan zamani zaman auren sai an kai ta gidan miji tukunna wata mata ta aunar da yarta sati biyu kawai ta bata da ta kai ce gidan miji ta ce bari je kai mata ziyara baban ce ce me za ki je ki yi da wuri haka ta ce ta ina har yanzu ne zan gane tarbiyyar da na mata na tsafta tana da shi ko ba ta da shi daga sati biyun nan ai da ta je gidan yarinya nan ɗakin ta bai shigo ba tarkace tun da ta je ba ta yi wanki ba ta ga abubuwa a wargaje kicin a wargaje ina ne a wargaje to kuma wannan fada take tana tattara kaya shara take tana fada aikin banza aikin wofi yanzu wance duk abin da na nuna miki haka za ki zo ki zauna miji ya zo ya ganki a haka duba kaza ɗinki baki gyara ba duba kaza baki kimta ba to irin wannan 'ya'yan su ne ko shekara ba za ta ji ba insha Allah sai dai ta ji labarin sai zai ce ni fa na fara neman aure ke kika dawo a ce a aure ki ko shekara ba ke ba an fara magana wata ke kika kashe kanki da kanki Allah sa kuna ganewa Allah kuma ya taimake ku Allah ya yassare muku Allah ya ba ku lada Abul Aswad ad-Du'ali yace ki nisanci iyaki wal ghaira ki yata ki daina kishi iyayena mata wannan zazzafan kishin fa bala'i ne a gare ku bala'i ne a gare ku zazzafan kishin nan bala'i ne masifa ne sharri ne fitina ne zan yi bayani kuma akan illarsa kishi tabo ne a mace zazzafan kishi na rashin hankali duk sai ki ji miji miji sai ji kin fita a ransa saboda kina masa azaba kina fitinarsa bayi da yanci komi yayi ana tuhumarsa ba a yadda da shi ba yace fa inna miftahu galati wa alayki bizina yake yata na hore ki da yin kwalliya da ado da abin nan da muke gaya muku malaman musulunci ne suke bayani lokacin da kuka ɗauka ku huta lokacin da ba ku ɗauka ba kuma ku gada wa kanku tsiya a ce yarinya budurwa mijinta yana ta zage-zage yana jifanta da sabulu yana dan Allah ki je ki watsa ruwa jikin ya fara ɗauka ta zo wuce ka ji wani gam wani lokacin ka ji wani gishiri-gishiri a a kanwa-kanwa a a warin kuka-kuka wani lokacin ya haɗa har ma da atishawa ki zo gurin mijiki ya ji ya fashe da atishawa abada Allah ni wallahi ba na so ana karatu ina gaya muku wannan to amma ana mana yawan fatowi ne akan ƙazantar mata ya ce wa azyanu zinati al-kuhad abin da yafi komai kwalliya shine kwalli da kwalli shine babban ado a wajen su yanzu in akwai abin da yafi kwalli shi muke nufi kayan shafe-shafe kayan kwalliyanki mai na shafa a fuska daban man shafa a tafin hannu daban man da ake shafawa da rana daban wanda in dare ya yi mai gida zai dawo wanda ake shafa mai da turare shi ma daban akwai mai da ake shafawa mai mata ke shafa shi a hannu shi yana ƙara wa hannun mace laushi da taushi an gane saboda ba daɗi ka ji hannun mace kamar hannun namiji mai faskare garzakai haka an gane to ana so hannun ya zama yana laushi to duk akwai mayuka fa da ake saidawa saboda wani bushewar hannu matsala ne ki daina duba hannun ki ba da ke nake ba yawwa don na ga ina yau tana ta haka tana ta haka tana duba ba ni ba da ke nake ba karatu na nake in kuma kin tsargu wallahi da ke nake ya ce wa alaiki bi tsib na hore ki da sanya turare wa atyabu tsib akwai abin da yafi turare kuma isbagul wudu yawan yin alwala ana so mace ta yawaita yin me ta yawaita yin alwala yana ƙara wa mace kwalliya kuma yana ƙara wa mace kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wani ya ɗauki yarsa mai suna na'ila ya kai ta gidan sayyidina Usman bin Affan alfarafisa ta bin al'ahwas sunan shi sirikin Usman bin Affan ne ya aura masa matarsa mai suna na'ila da zai dauke ce kai ta gidan Usman bin Affan ku duba imani na sayyidina Usman bin Affan amma wallahi da za a kai masa yarinya sai da aka yi mata nasiha aka nasahe ta sosai baban ce yi ta mata bayanai yace ya bunai yace ya ke yata innaki taqdimina ala nisa'in min nisa'i quraish ina son shaida miki zaki je ki fuskanci wato mata daga cikin matan Qurayshawa takrimina ala nisa min nisa'i Quraysh zaki je ki tarar da matan Qurayshawa hunna aqdaru ala tib minki sun fiki iya saka turare ki duba adalci adalci uba yayi wa yarsa ki duba ni awon ke so ki gani yanzu uba ne fa yake yake yi wa yarsa nasiha uba uba yake wa yarsa nasiha kamar yanzu ke ne kika aurar da yarki an gane kin aurar da yarki za a kai ta kan kishiyoyi wallahi kuskure ne ki dauke ta ki kai ta baki jajja mata kunne ba ki ce za ki je ki tarar da manyan mata sun fi ki iya kisisina za ki je ki tarar da manyan mata sun fi ki sanin logar mijin da za ki aura za ki ce gidan da akwai kishiya shekarar ta bakwai takwas tana tare da miji ke kuma yau kika fara zuwa ya za a haɗa ku in ba kin yi da gaske ba kar ki rudu da soyayyar da yake miki in ba ki da gaske ba sai an fi ƙarfinki a kansa za ki je ki tarar da dattijuwar mace ce ta fi ki iya saka turaren wuta ta fi ki sanin me mijinki yake so amma yau iyaye haka kurin sai mace ta zo ta ɗauki yarinya budurwa ta mata aure ta je ta kai ta gidan kishiyoyi ba ta koya mata logawa ta je ta ta hauka da rashin hankali ba a koya mata abinci ba babu abu mai ciwo a aurar da yarinya budurwa wai ta je gidan miji wai abinci ba ta iya ba wani ya ce bakin ciki ya ishe shi goma da ɗari ya je ya ta gadara wai shi ya an kama masa yar amarya ya siyo wannan ya siyo wannan kin san ango da da da kaudi ya tattaro can ya tattaro can yana ganin an kawo masa yarinya idan ya kawo sai ta zo ta ce shi ko wannan din me ba ta ma samu ba wannan ko ya ake hada shi an kawo wata an kawo wata bama an san bama ko an dai san bama ko Allah sauƙi ta zo za ta soya doyarta da kwai ɗinta ni ba zan iya faɗa wannan maganar ba gaskiya mu wuce maganar nan kawai ai ba daɗi ne wallahi ba daɗi saboda ai aikin ga layin ba ɗaya ba ne ba na so na ce ta je ta ɗebi baman nan ta zuba a wannan a kasko za ta soya kwai da shi ba na son faɗan haka yanzu ke ko a hoto ba ki taɓa gani ba fi sabilin layi an kawo mata nama a cike da leda yana kauɗi ya je siyo Allah ya saka mai da alheri irin wannan maza masu kauɗi masu je wa mata nama Allah ya musu albarka ashe yarinya kan da aka kawo ta uwarta bata koya mata yaya ma ake so ya dawo tana zuwa ta yayyanka kayanta kafin ta gama yankawa albasanta da manta ya gama soyuwa da haka yanda kika san jefa dan wake haka ta dauki wannan naman tana wullawa in ta wulla daya sai sai ta zo kona ta jefa ina maganar tafasa ruwa ina maganar sulala nama ina maganar sa masa albasa ina maganar sa masa dan magi dan kayan spices da ake sawa nama ina maganar ruwan nama duk bata san da shi ba tun da daman shi dan wake da an gama kwaba shi daga nan sai na sai tukunya Allah shirye ki wallahi Allah shirye ki ni ba zan yadda ba ina mace in je in bari a kai ni gidan mijina ban iya abinci kala kala ba ai mace ita ce wadda in aka ajiye mata dubu ɗari biyar aka yi mata tafane wallahi za ta iya sarrafa dubu ɗari biyar ta yi sai ta maka abinci kala nawa amma mace ta zama mai toshashen kwakwalwa sai shegin kishi da bala'in fada da masifa da hancinin tsiya amma abinci baki iya ba ina shirye ki da haka wannan matar sayyidina usman ce fa na'ila ake gaya mata ta je ta kula da miji mijin tafi su ne 'yan aljanna ƙwarai kuwa sai da na usman ai kafin ya bar duniya Allah ya masa albishir da gidan aljanna su ne abokanin manzon Allah amma yau ki duba matarsa an ce sai ta kula ta kula da miji Allah ya ba ku dama kuna bararwa kuna zubarwa ya ce fa zai an ni haslatai ne ki kula da ɗabi'u guda biyu daga gare ni ni ubanki ne ya ce ta kahadi karki wasa da kwalli karki yadda mijinki ku haɗu bai ga fuskarki akwai ado da kwalliya ba irin matan da suke zuwa suna wai ki tashi wai da yawon bacci wai ki tinkari miji yana miki magana ya ɓare nan yawo nan gurin ga kwantsa a ido wai yiwu amma ya halki a menene ake cewa kin kashe kanki ai duk yanda miji ya kira ni in miji ya kira ki yana kiranki maza maza shiga ban daki kuskure baki goge fuska ko da baki alala ki wani abu gogoge ki je ya ganki taras saboda abin da yake faruwa idan miji ya ganki da wata mummunan sifa to duk kwalliyar da kika yi ko kin zo kusa da shi sai ya rinka tuna wannan mummunan sifa wallahi karki yadda kake yadda ki bar aibunki da illaki duk macen da ta san me take yi in ta shekara arba'in da miji wallahi ba za ta bari mutuncin ta zuba idan shi ba rabu da shi namiji kazami ne dama maza yawanci kazamai ne bai damu ba inda ya riga ya auri mace komi ma zai iya zuwa wurin ta ko ta yaya ba mai gida wari kake yi ke da Allah samun ruwan nan watsa ruwa bai damu ba amma ke yanzu a ce kina ɗoyi bai yi ba wallahi duk da kuke ji suna cewa ‘ya'yansu ku rinka saka kwalli ku rinka saka kwalli cewa suke ku rinka kwalliya ku rinka ado ku rinka gyara Allah ya sani ba na son in ji labarin yadda ake wulakanta ku mata ba daɗi wallahi kuma ni na san abin da ba ku sani ba kuma ina jin abin da ba ku ji kuma ina karɓan koke-koken mata da yawa wanda waɗannan matsalolin yawanci su suke sa kimarsa ya zuba a gida mutum zai zo ya ga yarinya yana masifar santa yana ƙaunarta amma ita da kanta za ta kori ƙaunar daga zuciyarsa saboda ba gyara mutumin da kullum sai ka haɗu da shi kullum sai kai wasa abin da yake mai muhimmanci kuna wasa da shi kullum fa sai kun haɗu kullum kuma wai so ake yi kullum ɗin nan ya ganka ɗari bisa ɗari ai akwai haɗari wallahi a yi ƙoƙari a kiyaye fa a yi ƙoƙari a tsare don kima ta kuɓuta Allah ya mana afuwarsa ya ce na biyu ki rinka amfani da ruwa ki rinka kulawa da ruwa ki zama mai tsafta karki wasa da ruwa watsa ruwanki kina da ruwan zafinki a plus ɗinki kina da ruwa a toilet ɗinki babban drum a cike karki yadda a zo gida wai baki da ruwa to da me zaki gyaran gidan in dai babu ruwa a gida aizance ya lalace haka ya faɗa abul aswad du'ai karki wasa da ruwa wa tatayyibi bil mai hatta yakuna rihaki riha shannin asabahu mata so ake mace kullun kamar irin turaren nan da in aka sa mai ruwa yana ƙara ƙamshi haka ake so ba ni sunan shi a a a a a mace ta zama ga wasu wasiyoyi da wasu mata manyan mata suka yi wa ‘ya'yansu da za su kai su gidan miji wata mutumiyar ƙauye ce za ta kai ‘yarta gidan mijinta ta ce ‘ya'yata ina so in miki wasiya in faɗakar da ke ba don komai ba ita wasiya to zakiru zafila tana tunatar da gafalalle hai yanzu ka duba wannan yaron baka azumi katon tashi ga tsaye a zanka tashi tashi miƙe inna lillahi wa inna ku duba wannan yaron fa ya kai da tsawo fa dama an gaya mun a garin nan yawanci yaran ku ba su azumi ni yanzu ina da wannan yaron a gida ai bai ce sharuwa ba ina da na kawo muku nawa yaran da ba su kai wannan ba wallahi wata guda suke yi kwarai kuwa la ilaha illallah ai azumi albarka ne Allah kalli ka samu saukin ce bane a gida ai ko ba haka bane ba a hada karfi da magariba ko wannan yaron da ba don maraya ne bane kai yau da mun saka kafar wando ɗaya da kai to haka muka je wajen yan daura ɗin nan na tafi da ɗan dibino na na ce bari je in ba su saboda buɗe baki na rarraba dibino kam a leda ha kafin na gama raba dibino kafin na gama nasiha dibino kam an cinye shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ba yan daura masu qur'ani suna sun ba azumi to duka wannan ku rubuta ku aji yana daga cikin rashin iya tarbiyyar ku na iyaye mata irin wannan yaro a bashi baya azumi sai a sa ya azumi a zaunar da shi a gida a daina aikensa in yace yana jin yunwa ce kwanta ka huta Allah ya sa ku gyara Allah ya taimaka ta ce to ita wasiya tana faɗakar da dukkan mutumin da yake rafkananne ko gafalalle sannan wa ma'unatul lil aqil mai taimako ne ga din mai hankali ina fata ana fahimta yace to lalle mace tana da tsananin bukata tace mace tana da tsananin bukata zuwa ga ai mata nasiha saboda ita ce halittar da mijinta kullun yana bukatar ta ai kina da aiki kullun namiji yana bukatar ki kullun to kin ga kina buƙatar a faɗakar da ke a ba sai kin yi sakaci da jin me za a ce da ke ba ta ce ya ke yata innaki faraktil jawwal ladhi minhu kharajti ina sanatar da ke kin bar fa wurin da kika saba yanayin da kika saba kin bar shi kuma yau zaki haɗu da wani sabon yanayi da baki san shi ba إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم, لم تعلفيه sannan kuma za ki haɗu da abokin da baki saba da shi ba sabon hira ne sabon taɗi ne sabon waya ne yanzu an ɗauke ki an kai ki gidansa gaba ɗaya kaga kana bude kayan nan ba za su je wa'azin nan ba ajiye shi sai mun zo rabawa kawai na san halin kayana yawa duk hankalin su kan buhun nan zai dawo eh ba shi a haka a rufe sauran in ga idan wata akan buhun nan na riga na gane ki kar wata ta kalli buhun nan kayan marayu ne yawa Allah ya sa mu gane yace da ita lallai mijinki ya wayi gari zai zama raqibi maliki a kanki mai sa ido kuma mai mallakarki ke da kika wayi gari akwai mai kula da ke yana ta kallonki yanzu duk wanda yake tsaye gaban kyamara ai bai isa ba ai duk abin da yake ai ana ganin sa sannan kuma ga mijinki ya mallake ki ke tasa ce don haka zai ta miki abin da ya ga dama yana ganin kamar mallakarsa ne ki kula fakuni lahu amatan yakun laki abdan wasi wa kullaki abdan lalle ki zama kamar baiwa a hannun mijinki shi ma zai zamanto kamar bawa a tattare da ke abinda ake nufi duk matar da ta saki jikinta ta kyautata wa miji insha Allah shi ma mijin zai kyautata mata sai dai in butuli ne ta ce ya ke yata ki kula da ainihin wato wasu wasiyoyi da zan miki guda goma as-suhbatu bil qana'a ki rinka zama da mijinki kina mai nuna wadatar zuci menene kana'a mace mai haƙuri da ɗan kaɗan da Allah ya bata wata an kawo mata cikin leda bak nama da na kaji da na talotalo da na agwagwa da na saniya da na kaza kala kala mijinta mawadaci ne ke kuma naki mijin sai ya je mahauta ya ba da ɗari biyar ɗin sai ce da Allah malam ɗan yanko min ƙashin miya aka kawo ɗauki na ɗari biyar ɗin ki sa a tukunya bararraka shi zumbula masa ruwa Allah ya sa masa albarka wancan kuma ta ji ita nata daban ke ma naki daban tunda ai halitta kuma ba iri ɗaya ba ne wata doguwa ne ke kuma gajeriya wata baka ke kuma fara wata siririya ke kuma mai ƙiba wata mai fushi ke kuma mai haƙuri ai duka da bambanci tsakanin ku ko ba ka bane ba to ai hakuri da rayuwa as-suhbatu bil qana'a dan a tambar da mijinki ya baki karbi Allah sa albarka takalmin da ya siyo miki wata an sai mata na dubu biyar na dubu bakwai na dubu takwas ke kuma ya siyo miki na ɗari bakwai da hamsin Allah ya sa masa albarka shafa kwalliyarki da adanki ki bi layin mata da suka sa na dubu biyar ki ce kowa gadara take da namijinta ni ma ga nawa namijin nawa ba wani damuwa a ciki da haka sai ki samu kwanciyar hankali hawan jini bai zai kama ki ba babu tashin hankali babu damuwa ta ce kuma wal mu'asharatu bi husni sam'i wa ta'a idan zaki zauna da mijinki to ki rinka jin sa kyakkyawan ji da da'a dole mu ta gaya muku wallahi mata ko kuna so ko ba kwa so wallahi sai kun bi mazajen ku waɗannan marasa tsoron Allah yan feminist waɗanda kullum suna zuga ku fandare wa mazajen ku suna koya muku rashin kunya wa maza suna koya muku rashin biyayya wa maza suna nuna miki miji bai isa ba suna nuna miki ai ya takura miki ya matsanta miki makiyanku ne ba sa son ku ba sa son ku ba sa son ku malaman addinin musulunci da suke muku wa'azi suke nuna muku muhimmancin ku yi biyayya wa mazajen ku wallahi su ne masu kaunar ku su ne suke muku fatan ku shiga gidan aljanna dan zaki ce ai wai namiji ya zo ya kaza ya kaza ya kaza in zo in ta bauta a kansa shi baya bautar a kanki duk mazajen nan duk mu bayi ne akan matan mu magana banza an rena mutane hankali akwai wani namijin da baya bauta a matarsa gidan da kike zaune babanki ne baki fentin da aka miki kin ba da gudunmuwa ne shine kudin kitso shine kudin yankan farce shine kudin sabulu shine kudin omo shine kudin gyaran gashi shine kudin hijabi shine kudin gele shine kudin takalmi shine kudin slippers shine kudin kaza in zaki je gidan yini ki tambaye shi in baki in da wanda ya baki saboda Allah da wanda kika diba aljihu duk ki hada ki je kika gidan gidan gidan biki duba haka kuje ba mutum kawai yana nan sai dai kiga ya fara furfura saboda nauyin iyali ni yanzu ko ni furfuran nan da ta zo min ai fama ne nake yi Allah ya rufa asiri kwarai kuwa malam lamarin mata sai addu'a shekaran jiya ina bude wayata ku tsaya ku ja mu ma a gidan mu ba kyale mu ba aka yi ba ina bude waya na duba sakon iyali na ina sauri to hajiya ta turo sako ina sauri dole duba ai ko ba zan duba ba dole na bai isa ba ina kunnawa sai na yar karamar yarinya ta bata dade da fara magana ba ba ba ina wani na ina ina jin uwar tana koya mata ina gajiya tana gaya ma ba ba ya kumo na ce wannan har kin san kumo to wallahi tallahi sai yarin ta ce baba a turo mana kuɗi da kuɗin gazal da na gashin baki ai ba gashin baki ba wallahi tallahi ke gaya muku yanzu nan in na ga dama sai kunna mu na ce yau nima na fada tarkon mata wato gani take uwar in ta yi magana sai na yi ba lalle in yi akan kari ba dan ni din ma fa ba abin da a baya ba ba kasafai nake sakin abubuwa ba sai na caje na bincika tukunna ba za a turo min yarinya wallahi tallahi dole a raina sai na ji cewa to tun da yarinyar nan ta tu ta yi magana ai dole yanzu kam in san yadda zan yi in tura mata kudin takalmi kudin hijabi kudin hoda kudin wadda gilas fa yar karamar yarinya wadda kudin gilas da zuwa sallar idi da lalle yau ga wannan yaron kai ma ka ji ko gashi nan wannan ya ji suka ce min dariya a mota na ce ayya ba ku zo layin ba ne shi yasa ai yarinya yar karama ni yarinya nan gurgun shekarar ta nawa wai baba da kudin jan lalle baba da kudin bakin lalle nace ta nace da ma da ma tsohuwar tashi ne za ta min jan lalle da bakin lalle na tura kudin account da wurwuri amma ke ko fa Allah ya saka da alheri ai muna wahala muna hidima gaskiya tsakani da Allah kuma musamman mu maza abin da yake damu mu kun san wallahi gwanda kai wa yaro namiji dinkin sallah kala nawa akan ya mace wahala lamarin mata sai addu'a Allah ya musu albarka yaya matan nan amma suna shan mai ba kaɗan ba duk wanda ya sayi mota mai shan mai zai ji jiki yanzu yaro in ka ɗinka masa rigon riga ko babbar riga ka gama masa sai ka gama yi wa yarinya komai dama ita kudin ɗinkin ta yafi na namiji tsada in an gama babu kudin hijabi to kai kuma ahlus sunna mai wa'azi ka ce a sa hijabi ga ka ce ba za ka ce wa yaka hijabi ba dole ka nemo ka kawo in ka gama baba kudin dan kunne in ka bayar baba kudin awarwaro da sarka in ka gama baba bayan da zobe in ka gama baba kudin sakadali in ka gama baba kudin goda fita ranar sallah in ka gama kai abun malama sai hakuri Allah ya mana afuwa amma mu babu damuwa dan ka kashe wa yarka kuɗi Allah sa albarka dan ma iyakacinta shekara 18 20 kana addu'a Allah ya kawo a aka kawo ta tafi sai ka ce mijinta to je ka Allah ya ce mace ni tafi can ku je ku karata amma ɗa namiji yaro shekara 30 kana ta wahala talatin ya shiga jami'a kai za ka biya in ya fito daga jami'a kai za ka nema mai aiki in ka je neman aiki kai za ka buga waya a yi masa alfarma ɗa namiji wahalar da ake a kansa ai ba magana to amma dai babu laifi muna godiya wa Allah akan duk wannan ni'imar da ya mana ƴan uwana mata me yasa na kawo muku wannan misalan ku daina yadda da waɗanda suke sa kuna rena mazan ku wai mazan ku suna wahal da ku suna azabtar da ku yanzu wannan ba azaba bane ba wahala muke akan matan mu ba ba wahala muke akan ƴaƴanmu ba da haka dan Allah a kula a bi miji a yi masa da'a shine take cewa lallai ki zamanto kina mu'amala da mijinki wato ta hanyar husnul ta'a as-sam'i wa ta'a wannan yana son auren yarsa ya zauna ne ke da baki damu da auren yan naki ba zai watsi ya baje kya je ki tura ta gidan miji baki ce mata da'a ba to barki ji tace wa tafaqqudu li mawdi'i li mawqi'i 'ainayhi ki rinka kula da idan mijinki kamar yaya fassararsa kamar haka duk inda mijinki yake sawa ya kalla inda mijinki yana kallon wurin ba wai jikinki kadai ba ba duk a gidanki duk lungun da zai gani kake bari ya gadace duk inda inda yana wucewa ta wurin a gyara masa wurin in zai zauna a falo ya ga wani guri kar a bari ya leka karkashin kujera ya je ya ga fantin yaro yayi abin ko famfasin yaro sannan kuma ki lura da idan mijinki da kin ga alamar yana son bacci yana ta hamma yana son bacci to shirya masa wurin da zai je kwanta ya huta ki je ki ci gaba da harkarki kakki bari mijinki ya ga kanki ba sha'awa ya ga idanki ba sha'awa ya ga wani abu a jikinki na ƙazanta shi ne wata faƙudu limaudu'i ko limaudu'i ainihi ko ainihi wata faƙudu limaudu'i anfihi ki kula da inda mijinki yake sa hancinsa duk inda miji zai sa hanci to lallai a tabbatar ya ji ƙanshi ni na ga wani abu a gidana na kasa gane shi wallahi sai daga baya na tunani ci a duk yadda aka yi matan nan ta ji wani wa'azi ne akan wannan ko dai ni ko na wani malami ni- ni ni kan daman ban sa rai ba dan duk matan malamai ma ba sa jin wa'azin su yanzu duk wannan karatun da nake muku na Allahu akbar in iyalanmu ne in akwai na kashe kashe da Allah kashe amma sai wani malamin sai ya faɗa sai a zo ana cewa habba ai malam wani yayi wa'azi ta shi ki bani guri don Allah matan malamai ba sa jin wa'azin malamai yawanci idan na zo zan yi sallah in in na ɗauko sallaya in na shimfiɗa sai a masa sai a ɗauko turare ppp sai a fifesa na ce a to me alaƙa ya isa ko kuma kafin a ɗauko ta sai a fesa mai turare ashe wannan wata faƙudi limaudi'i an fihi ne kenan duk inda mijinki zai sa hancinsa ki sa masa wani abin da zai ji ƙanshi ba wai sai a jikinki ba a jikinki kan min babu aula kakki yadda miji ya zo ya ɗora kansa a jikinki ya jiyo warin gumi karki yadda karki yadda wani miji wani dalili kansa ya kai kanki ya ji warin gashi irin waɗanda suke zuwa sun shiga sun yi wanka an sa wa gashi ruwa ya jike da ruwa ba a sa abin feshi gashi aka gyara shi ba kin zo kin shigo ɗaki kin danna masa ɗan kwali ga jika ga dattin kai bayan minti talatin sai dai ki daina gum dabara ake yi in kika zuba ruwa a kanki to ki tabbatar kin tsane kanki amma kina fitowa daga banɗaki kin zuba wa kanki ruwa kuma kin ɗauko ɗan kwali kin buga yayi ne a haka a rufe bai sha iska ba dan Allah ba dole kanki yi wari ba shi za duk inda aka ci gaba za ga wasu wurare a banɗakunan suna da irin ɗan injin nan inda suke da wadata kenan amma ke da baki da wannan akwai yadda zaki da ɗan shafe gashi wannan ɗin gashi ana kore dukkan gumin da ke ciki ko ruwan da ke ciki kakki bari mijinki ya ji ɗoyi ballantana bakinki kam subhanallah ballantana wani wuri da zai sa hancinsa kar ki kuskura iyayena mata in na boye muku wannan karatun ban muku adalci ba yawa wanda in gaya muku ku je ku gyara saboda gidan in yayi daɗi rayuwa ta fi daɗi tace tace fala taka ainihi ko ainihu minki ala kabihin wala yashmu minki illa atyaba rihin karki bari mijinki ya ga abin da yake mummuna kuma kada ki bari ya ji hancinsa sai abin da yake mai ƙanshi wala ya shumu minki illa a aka ya bari ta ce wal kuhulu ahsan husn kwalle karki wasa da shi da duk hadisin da na kawo ko kissa da na kawo sai sun yi magana kwalle saboda su na da ba sa wasa da kwalle ba sa wasa da gyaran fuska sannan kuma da ruwa wal ma'u atyabu tayyib al mafqut atyabu tayyib al mafqut sannan kuma wal wat ta'akhud li waqti ta'amihi ki kula da lokacin cin abincin miji to ina mata masu masu daren tuwo kun gane daren tuwo ko ko tuwon dare zan ci a ina ce tuwon dare ana ba shi sunansa daren tuwo tuwo ne na dare amma ba a yi wa miji shi akan lokaci ba mai gidanki ya gaji ya taho da yunwa ya yi cefanansa yana sha'awar ya ci abincinsa a kan lokaci duk wani abinci da kuka sani ya fi daɗi in an ba da shi a lokacinsa ya zo ya zauna ba ya abinci ba ba a gama ba ana ta ba shi haƙuri in an mutunta shi kenan ba ki kyauta ba wallahi hajiya bi ba abin da kika yi ba daidai ba ne dillin ki bari mai gidan ke dawo bai gama abinci ba idan ku tsautsayi ya sa ya dawo baki gama abinci ba to daman kina da dan abu na gaggawa a kitchen ɗinki a'a kina da irin cake din nan a ajiye duk mace mai dabara wallahi ba ta barin gidanta da wannan dan cake dan irin kuli kuli din nan kina da dan abun shayin ki kina da dan waye waye ɗinki sai ki zo bai bukata ba sai ki kawo mai ruwan zafi ki ce barin hada maka wannan ina zuwa sai ya dauki hankalin sa ya ta cin wannan cake din da ruwan zafi ashe ke ku kina kitchen kina hada masa lafiyayyen tuwansa sa kin yaudare shi irin wannan yaudara halacce ko kina ga kina ga dama kina da dan ganyenki kina da dan ganyenki na salad da dan kuli kulinki idan iri na ne mai kwaɗayin a ganyen salad da albasarki mai kyau kina da ɗan dambun naman ki daman soyayye a ajiye yi mana ko me yasa wayan ana magana cin daɗi ne sai ku ta dariya to ai mijin zamani ne ba a iya rike shi in ba da waɗannan abubuwan ba wallahi da soyayyen naman ki a ajiye da soyayya na ke kin fahimce ni ko yawwa Allah shi albarka wata tana kada kai tana na kwarin kuwa kwarin kuwa ma'ana ta gane karatun kenan to kin san dabara idan baki gama mai shinkafarsa da miya da nama da waye waye ba a ba a gama mai tuwon sa miyar kuka miyar ganye miyar yakuwa a kubewa ne bata gama nuna ba sai ki dauko salad din nan maza maza maza a yayyanka a sa masa wannan bama din a hada masa komai da komai da albasa a dauko mai dambun naman nan sai a barbada akan wannan salad wani yaro ya ce wayo Allah baba gidan daɗi nesa yake duk namijin da ya zo aka gauraya mai salat aka haɗa mai da soyayyen nama in ya markaɗa loma ɗaya ko haɗa ido da shi sai dai kiga yana haka yana daga wani kin gama da shi kin ga kin ba shi salat bai bukata ba salat ɗinki ya rufa miki asiri ga sunan abubuwa da yawa da mata suke na dabara ai hikima ake yi duk da kika samu wasu kuɗi a ranar kuɗi ki ce ba zan kashe su a banza ba bari in tura mahauta a siyo min nama in soya nama in daka shi ya yi kyau ya yi dambu in rufe kayana akwai ranar da zai miki amfani wallahi tallahi namiji sayansa ake da dabara in kin ga wani namiji yana magana wani kishiya kishiya wuri ya samu wayi bai riko ba ne in ya riku yaushe zai tunani wani ya zo waje na ce ba za ka ƙara aure mai ce ba malam me zan yi da aure na ce ya kike faɗa haka ya ce to me na rasa a gidana na ce ni gida ya ce ya ce wallahi duk abin da yake bukata matarsa tana masa ya ce to me zai je ƙara wa kansa nauyi dan Allah wannan bai burge ku ba ya burge amma kuma ba ku yin abin da za a burge za ku burge din a gida Allah ya taimake ku ku gyara wannan abu Allah ya sa ku rika kulawa don haka daga yau duk wacce ta san ba ta gama abinci da wuri wa mai gidanta to an mata wa'azi maza maza wanke tukunyarki da wuri da matan da suke da sakaci an gayyace ta gidan yini sai a je ba za ta dawo ba sai bayan la'asar yaushe za ki dawo bayan la'asar ke mai gidan abinci an gayyace ta gidan suna ta tafi bata dawo ba sai karfe sha biyu mai gidanta kuma yana zuwa gona ya dawo sha biyu da rabi kuma sai ya ci abinci ma zai wanka ya tafi masallaci sallah yana ta tsuka yana tsaki ba dole ku samu sabani ba da rashin jituwa tsakanin ku Allah kiyaye ki Allah sa ki gane tace wal hudu inda manamihi idan mai gidanki yana bacci to ki nutsu takalmi na kirki da zai kara ba a so takalmi kar ki zo ba kimtsi mai gidanki yana kin buge yana bacci kin buge kwano kararau ya farka ya yi tsaki kin cuce shi karki kin bar yara suna jefe jefe akan mai gida ko yara suna abana ko wani almajiri mai fitina yana ta kwalin kwalin kwano ko wani yaro ya zo yana buga masa windo a'a ko kuma yana kwanci a zo a yi ta sallama an tashi ya kin tashe shi ya dawo ya koma ya fara bacci an da ban kwasa ko kofa kin da tashin shi baki da tsari kuma baki iya kula da miji ba shi yasa in ya je ɗakin kishiyarki ya dade a can Allah Allah yake ranar girkin ta tuntuni ya tafi wata da zo tana min fata wallahi tallahi rashin adalcin da yake min ba na jin daɗi in a ɗakin wance ne nan da nan da wurwuri yake tafiya kuma wallahi malam baya fitowa da wuri na cikin ga rufe min baki na san halin ku ba mamaki ba kya masa abin arzikin da zai sha'awar ya zauna a gidan naki ba mamaki wacce kishiyar taki ta fi ki wayo tana shimfiɗa wa miji rayuwa mai daɗi ba dole ba namiji kamar jariri yake duk inda aka fi kula da shi wallahi yana can kina shirme sai fada sai hayaniya sai surutu kwaramniya gidanki kamar tasha miji baya iya samun baccin rana a gidanki da yawa akwai mazajen da in suna so su huta wallahi sai dai ya tafi gidan amaryarsa dudu ina gajiya lafiya wallahi ni ina ganin zan tafi dukku to duk za ka je to Allah kiyaye ba duk za shi ba yana nan a unguwar gabar gidan amaryarsa ya je ya kwanta ta masa shayinsa mai kyau har ma da ɗan soyayyen wainar kwai ta ce in ka tashi kuma akwai naman kaji da shi za ka farka ki kabbara karki kabbara kuma a ranar girkin ki ya sha baccinsa ya huta a gidan amarya ke kuma ya dawo miki rai a baci abban abin da kika fara taransa tuwon masara miyar kuka waken kirki ma babu a cikin miya ka ku ji wata da mugunta kun ji wani dariya da take yi Allah ya sa a gidanki ki kyautata Allah ya sa ku gane sannan ya ce lallai karki bari mijinki ya cutu saboda baccin da zai yi a wajenki sannan kuma lalle hana miji bacci cuta ce wale ihtifadu bi baitihi wa malihi ki kula masa da gidansa ki kula masa da dukiyarsa sannan kuma ki kula masa da iyalinsa in yana da ƴaƴa in yana da uwa in yana da kanwarsa idan yana da kanin babansa da yake jinya a gidanki lallai duk wanda mai gidanki ya gayyato shi ya kawo shi gidanki ko ko ko ko ƴar ƙaninsa ko ɗan ƙaninsa ko kuma wani maraya ko kuma ƴaƴan matarsa da ya sake ko kaza duk waɗannan da suke ƙarƙashin kulawan mijinki wanda ba ƴaƴanki ba wallahi ki kula masa da su yana nan yana kallon ki in ‘ya'yanki ne ya kike musu idan ‘ya'yan wasu ne ya kike musu yawanci ana gwada ku ko mata ana muku jarabawa amma ba ku iya cin jarabawa faduwa kuke wallahi tsabar san zuciya da rashin gaskiya nuna bambanci ki azabtar da ɗan kishiya ki kula da naki wata yarinya ta bugo min waya malam a taimaka min da addu'a wallahi tallahi ya fendo na ya fendo ita ce kishewa ko ya diko yawon malam usman ya diko ko ya fendo ya diko ya balbal ya yawane ne duk dai komi ya ya ya ya duka to ya diko ta ce ya diko na malam ta hana ni aure na ce ya ya ya dikon ki za ta hana ki aure ta ce wallahi malam Allah ya mun farin jini samari ina da su amma duk saurayin da ya zo sai ta yi ƙoƙari ta neme shi wallahi sai ta kore shi sai ta faɗi baƙaƙen magana a kaina ni nake riƙe da yarinyar nan ina tausaya maka idan ka aure ta ba ta da mutunci ba ta da kirki ta fi ƙarfin ubanta ni kuna mun kishiyar uwarta ne wa yake min magana a haka za ka aure ta ya tafi ba zai ƙara dawa ba wallahi azumi ne a bakina akwai matar da take cewa 'yan mata da suke gabanta wadda ba 'ya'yanta ba kuma sun girma sun kai aure ta ce musu ku daina ɓata lokaci ba wacce ta isa ta yi aure ta zo da saurayi a gidan nan sai wance da wance sun yi aure 'ya'yanta waɗanda ƙanni suke a wajen waɗannan 'yan mata haka ta rantsi kuma mijin uban yaran ya goyi bayanta saboda ki rabu da namiji in ya lalace ya zama yana bin mace abun haushi abun duka amma bai zai da ku ba ta ce dole sai ta aurar da su da haka in wani ya zo nema sai a bashi ƙanana ko kuma manyan gakunan a turke kamar shanu wannan duk sharrin ya dikko ne ke ma ya dikko ce kina jina ki kula karki wa yar kishiya bakin ciki ke ma yarki yar kishiya ne gobe za ki iya mutuwa wannan mijin zai iya sallaman ki za ki ji daɗi in an auro wata tana azabta miki da ya wannan kuma shine illar kashe aure macen da take da yara 'yan mata wai zuciya ta ɗauke ta a wannan zamani wai ta kashe awaranta ta bar yara 'yan mata a hannun kishiya ina ai dirrantsi ki jure ki shiga ki kukanki a ɗaki ki gama kuka ki dawo ki ce ku nake reno ku nake tausayawa ranar da kika aurar da 'ya'yanki 'yan mata kika kai su gidan miji to duk rigimar da za a yi sai a yi amma wai kishiya ta ziga ki dan ta bata miki rai mai gida baya miki ki zo ki tsallaka kina da 'yar shekara sha biyu 'yar shekara sha uku kina da 'yar sha bakwai kina da 'yar ashirin da ɗaya kina da 'yar ashirin da biyar ta gama jami'a ba miji wai ki ce wai zuciya ta ɗauke ka ta ɗauke ki ka ba ni takarda ta aikin banza zama da kai ɗin banza in na tafi ma barka dubunka za ki tafi ki bacci dubun sa ya zo ya neme ki amma kin tozartar da 'ya'yanki kin tozartar da 'ya'yanki ku rinka tunani in za ku kashe aure kullum shekara sai na gaya muku wannan abun saboda yana da ciwo ke me kike nema yanzu alhamdulillah Allah ya bada kin samu yaya sun girma mai gidanki bai da kirki bai da mutunci bai da halin kwarai ki hakuri da shi a haka ba shi zaki duba ba ƴaƴan da kike yi wa tarbiyya shi zaki duba in da namiji ne wannan ya riga ya balaga da ƙarfin su zai kwaci yancin sa a gidan ubansa kwarai kuwa amma yarinya budurwa ta isa mala a zo a bar yarinyarki kin kashe aure a bar miki yarki budurwa kudin kitso bata isa ta tambayi dukkanta ba kishiyar uwarta kudin pat tana al'ada a wata ba za a bata ba haka za ta ta kame kame tana sa tsumma a jikinta saboda ta haɗu da yadiko mara kirki ba ta da sana'a yawancin yan mata ba sana'a wace uwar za ta je ta yi wa kuka ta taimaka mata hijabin kirki ba ta da shi in saurayi ya zo ba ta da wanda za ta je ta ba ta shawara yaya ake yi wa saurayi a riƙe saurayi babu saboda uwar ta ba ta gidan kin kashe aure saboda ba ki da wayo wai kin tafi wani gida wai kin yi wani sabon aure wani daɗi za ki ji a wancan gidan kin tsallaka kin tafi kin bar yayanki kuna da ƙarancin tunani wani lokacin wani aure za ki yi mai daɗi kin bar yayanki yan mata ai namiji ana haƙuri da shi ko ciwo ko cuta ko larura ko mugun hali ko me sai a kula da 'ya'ya a taimaka musu ku rinka fahimta abin da nake gaya muku inni lakum nasihun amin ina muku nasiha ne ina kuma jan hankalinku lalle ku kula da kyau kware da gaske ta ce karki yadda ki rinka watsa sirrin mijinki don mace mai hankali ana mata wasiya ki daina ɗaukan asirin mijinki kina yadawa asiri na dukiyar da ya mallaka ba ruwanki da hira da kawa kina gaya wa kawarki ga abin da mai gidanki ya mallaka ki je ki faɗa ita ma ta je ta gaya mijinta zance ya yabi ke kuma soyayya ƙauna yadda aminci yasa ya gaya miki yana da kamfani kaza yana da gonaki kaza yana da shago kaza ai ya bude kaza ai wuri kaza ma na sani shikenan kawa kawai ta zo saboda daɗin zance kin ɗiba kin gaya mata idan da yana so a sani ai a jarida zai buga in yana so a sani ai sai ya rubuta a facebook yaya ya ba da amanarsa da sirri ga matarsa abokin sirrinsa za ki ɗauka kina yada asirin miji ciwo yawanci maza suna da larurori yawanci wani ma larurarsa 'ya'yansa ba sani ba amma mata ta san larurar mijinta tunda mata ta san larurar mijinta ya kamata ta yada ta tona asirinsa in mata ka ta rena ka kannanta yan mata sai ta gaya musu larurar ka wani fa bai da lafiya me yake da musu ai kaza ne ai ni kam sai dai haƙuri ni wallahi zaman haƙuri ma nake ai ni ina jin kuna hira kaza kaza ai ni na mamijin ke dai Allah da ya sauke wallahi abin nasa ma in ya tashi kaza kaza kaza kaza ta ji ta banka ɗaya mijinta wata ta zo ni fa abin da yake damuna wallahi in ya zo da daddare doke doke yake ya dama dama ke sai ki tofa masa kulhu wallahu da falaki da nasi maganin yan tsurko duk wacce mijinta yake yawan surutun dare yana yawan buge-buge da daddare babu komai ba su kin gaya kawa ba nemi kulhu wallahu ki lafiyayya guda uku to ba a tafiyar ninki danne shi ki shafa masa nemo kulkul a'udhu bi rabbil falaq ki duk aljani duk shaidani billahi alazim ya san falaki da nasi tofe shi in ya kama ki jike shi da yawu ne sharkab jike shi yana yi kina top yana yi kina qul huwallahu in kin gama top ki tofe kan ki tofe kunnen ki tofe kafan ki tofe kaza nan gaba zai daina yi ko in kina da dan qur'ani haka a wayarki dan kunna suratul baqara a gefe ba sauci mai karfi da zai hana shi bacci ba kawai ki dan kunna shi haka ake yi kina jin kunya ba za ki iya masa magana ba yanzu wani mijin surutu yake yi ta labari wani bai yi minti sha biyar fa yana ta mama shi shi kadai ya ta baki labari kuma wallahi bacci yake yi ya ta surutu ko ki ji yana ta zagin yara kai wane zan ci abu kazanka wallahi kuma duk abinci yake fa yana cikin mayafi ba inna lillahi wa inna ilaihi Allah rufa asiri yanzu wannan asirin ya kamata a yada a je ana gaya wa kawa ko makota ba daidai bane ba dan haka ku daina yada sirrin mazajen ku kamar yadda magabaciya a ta yi wa yarta magabaciya a wasiya wala ta'si lahu amra karki yadda ki saba masa umarinsa in miji yace ki yi annabi yace khairun nisa man idan amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce wanda in ka bata umarni za ta maka da'a ana cewa ki ki ya za ki haka Allah ya kaddara ya wahala ya gina gida ya wahala ya yi kaza ya wahala ya yi kaza ya yi kaza to dole in ya bada umarni a bishi a haka rayuwar ta ke ma ba kina ba wa ƴaƴanki umarni ba da haka ku bi mazajen ku in sun ba ku umarni ku bi yace yace ita ce da ita idan kika sai in kika je fa innaki in abshaiti sirrahu lam ta'mani ghadarahu duk matar da ta yada sirrin mijinta to kada ta amintu akan yaudararsa kuma wallahi ya gane kina tona mai asiri shi kuma sai yaudare ki wata rana sannan kuma idan kika saba umarninsa wa in asaita amrahu aw garat sadruhu idan kika saba wa umarnin mijinki to zaki sa kirjinsa yayi zafi kirjinsa ya kumbura ya ji ba daɗi ya ɗau mataki da akanki wanda kuma haka ɗin ba daidai ba ne kuskure ne daga baya za ki zo ki shiga damuwa don haka iyaye na mata muna muku wasiya cikin waɗannan wasiyoyi wanda da su ne insha Allah ta'ala za mu zo ƙarshe na wannan zama fatan mu Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu Allah kuma ya sa ku riƙe waɗannan faɗakawa da ake muku bi idinillahi tabaraka ta'ala ba dai in mun zo da rai da lafiya za mu ɗora akan wannan bayanai da ikon Allah insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh